أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاشم وعلى آله وصحبه وتابعين من هذه إلى يوم الدين الحمد لله za a ci gaba da karatun alfiya ta dan malik alfiya ta nahawu ina za a tashi an kai fa'ili ko to alhamdulillah ko tun da yake daga yau sai bayan watan rabi'i za a koma karatun inda a baya akwai tamrina da ba a yi ba ko a wannan zaman abu wani daga cikin tamrini na ƙarshe mu gani a 'yan mintocin a irin wannan nusa gashi الأسئلة والتمرينات اذكر ثلاثة من أفعال القلوب ومثلها ومثلها من أفعال التسير وهات مثالا لكل منها أباب زن لأن وانت أم فتا فإلي إلي أكني akwai af'alul qulub akwai af'alut tasir akwai af'alul shuru'i ko wanda zamu ga ibnu shamin yake faɗa shuzurar zab ko shirin shuzurar zab ya kawo guda hudu daga afalu kulub ko guda uku daga afalu tasir ya kawo guda bakwai kuma daga afalu shuru'i yace dan su zama an samu kamar fi'ilai goma sha hudu amma shi anan tambayar da ake cewa akai a kawo guda uku daga afalu kulubi sannan a kawo uku daga afalu tasiri kuma kowanne a kawo masa misali ma'ana kenan a sa shi a jumla mufida af'alul qulub guda uku da wanne da wanne eh sa'a ra'a ra'a haka ne ra'a tana cikin af'alul qulub sai wanne eh zanna wa uba a babun ko sai wanne hasiba haka ne to wayannan duk afalul qulubi ne guda uku aka ce a kawo ya za a sa su a jumla kowanne eh zanantu zaidan qa'iman amma yayi sauki wannan sai wannan shi ada cewa yanzu zaid din nan an dade ana fadar sa tun zamanin sibawai wanda sibawai tun hijira ta 180 ya wafata shi ya wuce yasa ayo da wafatansa an samu shekara 2260 da wani abu ai zai dan an kira shi an kira shi zamani ya yi a kyale shi ya huta sai a ce me kenan in ba za a sa zaidu ba an daɗe ana ci kwaikwita shi a kyale shi ya zai huta ko zanantul mun ɗiratan ya yi sai ɗayan wanne ne aka kawo an kawo ra'a ko ra'aitu ra'aitul ilma nafi'an yayi sai wanda aka kawo hasiba wanne za a kawo misali a shi hasiba hasiba aka kawo ko kuma wani yana ganin ma zai iya kawo wani da misalin ba hasiban ba kai tsaye sai ya kawo tare da misalin to ka ɗauko daga baitin wani ne ko a sun tutukawar juda haira tijaratin rabahan to sai kuma wa mislaha min af'ali tasiri filan tasiri a kawo guda uku eh ɗaya ja'ala biyu eh ɗafika ɗafika na shuru'i ne ba na tasiri ba tambaya ɗaya hab haka ne to sai a sa su a misali an kawo su ya rage kuma sa su a misali eh eh sa sayyartul ajina hubzan yayi sai na wanne ire-iren tafsirin suna da yawa an kawo dai uku ɗazu ko an kawo ɗaya daga cikin yanzu an kawo misalinsa misali taraktul jahila muhimmala na kyale jahili wannan abun kula da shi taraka ita ma tana ciki ko radda radda ru'asa unnasa fukara wuta shugabanni sun mai da jama'a yanzu sun koma talauci ko kuma gaskiya bane amma dai ko kuma san me ake ciki ko muna lungu ko raddal ru'asa unnasa fuqara'a haka ne amma wannan fa ba ana ku bane an kawo misali da ja'altu dina turaban anya kuwa ja'altu dina hazafan shine na mai da yumbu ya koma kasko ko to biyu saura daya ya? ai ɗafika ba na tasiri ba ne na shuru'i ne shuru'i banda na shuru'i tambayar ba a yi magana a kan na shuru'i ba tsara aka yi zama yan uwa kana sai dai sayyara ko radda taraka ga su irinsu ja'ala irin na faja'ala wa haba'an mansura ja'altul kumasha sauban na mai da yankin ya koma tufafi ma'ana na ɗinka shi kenan ko wanne kace ja'altul darsa sahala shi ma ya yi to sai saniya mata tansibu kullum min alima wa ra'a maf'ulai ne wa mata tansibu salasata wa mata takuna ni lazimaini masil li kulli yaushe ne kowace daga alima da ra'a ke nasartar maf'ulai biyu yaushe ne kuma suke nasartar maf'ulai uku yaushe ne ma suke zamowa gaba ɗaya lazimai kuma ta ta kuna ne lazimatai ne alima da ra'a yaushe ne suke nasabtar maƙulai biyu in sun zo don su nuna aiki na zuciya ko yaushe ne sun zo a babin zannan kenan kamar misali ƙaƙa an ce masillu kullum misalin inda alima take nasabtar maf'ulai biyu da inda ra'a take nasabtar maf'ulai biyu ina ne ahan yayi alima umaru mane ne sa'adan mujiddan yayi na alima kenan na ra'afa ra'aitul mudarrisa jalisa aran mudarrisa murari in ra'atin shi ma dai zai ya sarci mafulai biyu to aka koma gida fa na andala ina ne a ƙur'ani da alarammomi musamman gunaye an faɗi ƙur'ani an koma gida a ina ne a ƙur'ani alimata da sabci mafulai biyu a ina ne ra'a tana sabci mafulai biyu a ƙur'ani ka kawo kowanne kamar misali biyar biyar ko a haƙura da ɗaya to ka kawo ɗaya ɗaya ma a ƙur'ani alima Allahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum gaskiya anan haka ne amma saboda anna ta zo sai zama kamar gaba ɗaya ta ɗauke matsayin makulan biyu amma yanzu ana abin da ake bukata inda za a ce ga makuli na ɗaya ga na biyu yanzu nan zuwan anna ta sa gaba ɗaya abin ya zamo ya koma wani iri ya ba wani aiki da za a sha amma dai ya koma wani iri Eh? yawa shi ba wani ai yana cikin irin wannan bangaren amma akwai wanda yake ya zo a fili fa'in alimtu bo hunna muminatin ga hunna maf'uli na farko a mahallin nasra yake muminatin maf'uli na biyu alima kenan to ra'afa a qur'ani ko alima za a samu bakwai din ko biyar ko a hakura da ɗayan in ne ra'ayatu illa iyaka ita wannan ra'a din ana cewa ta mafarki amma dai ita ma tana aiki wali ra'ar ru'iyan mi mali alima daliba maf'ulain min qablun tama yanda muka karanta a baya amma akwai ra'a din wanda ba ta mafarkin ba qur'ani kuma ta rasance maf'ulai guda biyu a fili innahum yarawnahu ba'ida yarawna murari in ra'ani ya sha nasarci maf'ulai biyu da hu da ba'ida haka nan aya ta gaba wannan rehu ƙariba na ra murari'in ra'a da ya gashi tara sun ci mafulai guda biyu da hudun shine na farko a mahallin nasa yake da ƙariba to wa matasan su bani salasa yaushe ne da alima da ra'a suke na safar mafulai uku yau wasu sun zama a alama da arako إلى ثلاثة رأى وعلم الدو إذا صار أرى وأعلم yasa sun zamo a alama suka zamo a ra to saura kawo misali ya a alamtun ɗaliban darsa nafi'a nafi'a sai kuma a rafa a raitu zaid an zaki kuma haka zaidar wai da su ake a kyale zaid ya dan huta kaɗan ya yi daidai amma dai an koma ga zaidu ana so a dan bashi ya huta ko a raitu a shi wannan ba irin wannan ra'adin ba ne ba mai ta'adda ga mafulai uku ba ne kama an ce a hadirni ma'ana a rata wannan a hadirni da yawa irin sa qur'ani a rata mani taza a rata in mata anahum sinin in maza da irin wannan za ka ga malaman tafsiri suna fassara shi da cewa a hadirni shi yasa amma akwai irinsa a raɗin ne na saukar mafi ukun a ƙur'ani ko ma ɗala na mashir ai ma mashir bai ta sauka wasu da ba na nan ko kuma yasa a wasu can suka sauka wai har da sun yi ba yanzu nura ma ya sauke? na? na me ya sauke? ko ƙurani ko kadabi na ko ɓangaro gashi izurika humullahu fi manamika qalilan walau arakahum ko walau arakahum kaseeran la fashiltu wa tadazat kaga izurika hum Allahu fi manamika qalilan ara yuri murari in arani gashi ya nasarci maf'ulai uku da ka na farko da hum na biyu da kalila shi ne na uku walau ara ka hum ara gashi wannan mamarin ne ya nasarci guda uku da ka da hum da kasiran wa izuri ku muhimmu idan takaitun fi a'ayunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqri Allahu amran kana maf'ula وإلى الله ترجع الأمور تو ومتى تكونان لازمتين yaushe ne ra'a da alima take suke zamowa lazimai eh ko daya yi musu aliki ya mutu a ne aka yi musu aliki arafa tana da tsaftar mafule ɗaya li'ilmi irfanin wa zanni tuhuma ta aliyatu liwahidin multazama akwai da inda take da tsaftar mafule ba ba ta da tsaftar komai nan ba in ba a gano ba har safiya za mu kai a nan la ta'lamu na shay'a la tafsi shay'a ai wannan shine alima mai ma'anar irfani ne da tasarfa kuri daya amma nan tambaya cewa aka yi yaushe ne ma gaba daya ba ta nasabtar maf'uli ko daya to a nan gaskiya ne bai sai nasabta komai ba to me ya faru a nan an mai da shi kamar lazim shi ya sa bai nasabci komai ba to me ya faru amma tun da nan ka kawo misalin ne amma ba ka faɗi dalilin ba ka rufe cewa aka woma ta ya kuna yaushe ne da cewa aka ina ne suka zo lazumi kagan ka kawo kashi amma nan yaushe sai ka faɗi yaushe kuma ka kawo na alima na ra'afa wanne abin da ake bukata dai ba shi da mafuli Allah shi kaɗai shi ya santu da ilimi kaga a nan alima ta zo a matsayin lazima an fahimta? ahan Allah shi kaɗai ya santu da ilimi ko ba ku santu da ilimi ba kaga alima ta koma lazima a can a balaga ya ake cewa yahan aya farkon ami'atul ma'ani farkon baitocin shine eh silu misla lazimi fil manzila amma farkon baitocin ya yace wal filu ma maf'ulihi kal fi'li ma fa'ilihi ko min ajal ne ana zaka karwaka ya baitutukan na mi'atul ma'ani cewa fi'ili muta'addi yakan koma lazimi kama wannan wallahi alamu an za ta alamuna to ita ra'afa ina misalin wata ra'a ce take zuwa lazima mai motar sai da kawo mako amma dai ta makamu ai ta biya kawo akan ce ra'a zaidu zaidu ya zama mai santuwa da gani ba wai ya ga wani abu ba a'a kawai ya fantu da ganin ba ba maganan mafuli kaga kama a nan ba shi da mafuli ya lazumi ne zaidu ya fantu da gani kamar yadda za a ce ja'a amru amru ya fantu da yunwa ko da yake an ce a daina faɗan zaidu ba a yi cewa ja'a ɗalibu ko ba a ce ja'a ɗalhatu ba da da shi ba da ɗala kafin ya zo sai da ya ce ya ƙoshi ko to kaga ja'a ai lazimi ne a ce ja'a dalibu dalibi ya sufantu da yunwa haka ma an ce ra'a dalibu dalibi ya sufantu da gani ba magana cewa wai yana ganin kaza a a zarar ya sufantu da ganin ana so a mayar cewa ya sufantu sai zama lazimi saboda duk fi'ilin da zake nuna sufantuwa ai yana daga fi'ilan me ake cewa wanda sai ya zama ba sa ta'adda fili da yake nuna tada ko ɗabi'a ko hali sai ya zama ai baya ta'adda a sannan akwai wata ra'a ɗin kuma kawai na ra'a kuma iyakarsa ake bukata ba a bukatar wani abu yadda in za ka ce ja a ɗalibu ja a na yunwa ne an ba ake na ga ba a ba wai ya yi yunwa kaza ko abin nan kawai ya santu da abin da ake kira yunwa shi ma a nan ra'ad ɗalibu ɗalibi ya santu da abin da ake kira gani ba wai ana so a ce ya ga wani ba a'a ya santu dai da abin da ake kira gani sai ya zama bai ta'adda ba akwai kuma tara'a da take ta'adda ga mafuli ɗaya ita kuma wata ma'ana ce da ita bayan waccan ta nazara ra'a mai ma'anar nazara tana ta'adda za ka ce ra'aitul hilal ko ra'aitu zaidan na bi ma'ana nazartuhu ko absartuhu akwai to wata ra'ar kuma wacce ce akwai ra'a bi ma'ana raraba ri'atahu ya doki kohunsa to ra'a wannan yana ta'adda ne ga maf'uli daya amma ba ba nonon babin bane kenan ko to na'am eh a sai dai ake kawai lazima ce yauwa lazima ce ta zo ne don bayyana tada shi yasa ta bi sauran fi'ilan da suke zuwa don bayyana tada ta zamo lazima sai yauwa sun tashi tashi daga nasiya ba mubtadar labari take shigarwa ba fa'ili kawai take bukata fa'ili kadai take bukata shi wannan a shi an shafe mafolin ne saboda girmamawa ko yawaitawa abinda yake ganin abin ya haura ma a tsaya fadawa wani shi yasa nan ba wai ba kaddara mafulin ba akwai mafulin amma abinda aka shafe asa aka shafe saboda abin ya girmamawa ne yawa wani lokaci akan shafe mafulin saboda girmamawa ko to sai tambaya ta uku ko mal ilga'u wa matta'ali wa mal farqu bainahuma wa fi ma yadhula wa rima taqul bil amsila menene ilga'i menene ta'aliki me bambanci tsakanin ilga'i da ta'aliki kuma me ilga'i ke shigarwa me ta'aliki yake shigarwa aka ce bayan duk ka gama faɗar ka bayyana abin da kake faɗa ta fuskar kawo misalai meye ilgai gaba daya lafzan wala mahalla huwa a adam adamu ida'il amil amala lafzan wa mahalla ko shine ilgai ta'liqi kuwa huwa adamu ida'il amil amal lafzan la mahalla وما الفرق بينهما الفرق بينهما هو أن الفعل الملغى حتى لو أدبت على ما قد يكون معمولا له فلا يظهر فلا يظهر العمل فيه وأما في التعليق فالعمل يظهر فإذا قلت مثلا ظننت ظننت آ زيد قائم إذا أدبت على هذا نسبت قلت وأمرا مندلقا زننت آ زيد قائم آ زننت آ هذا الطالب آ هذا الطالب ناجو و أحمد ناجحا kaga nan zaka bayyana aikin kenan a na biyu idan ta'aliki ne mahallin yana nan a matsayin mahalli ne na nasma amma dai nasma ce ba za ta bayyana ba wanda ɗaya daga cikin abin da ke sa a yi taliƙin shi ne istifhami ko istifhami amma shi ilga'i me ke sa a yi ilga'i idan amili ya zo a tsakiya ko ya zo a ƙarshe sai ta yi a yi ilga'insa ko a ce zaidun zanantu ƙa'im ko kuma zaidun ƙa'imun zanantu kaga an yi ilga'insa inda aka ce ba dama a ilga'i sai inda yake ya zo a farko ko ya baitocin da aka faɗa a baya na cewa in aka gama wani zance na larabawa da yake nuna kuma an yi ilgayin abin da ya zo a farko to dole sai a kaddara lami ko a kaddara lamiru sha'ani ya baitocin suke eh kafin nan haka ne shi ne ragowar baitin lafil ibtida wani lamira shani aula mabtida fi muhimmin ilga'a ma ta kaddama walta zini ta'alika qabla na fi ma ko wajen wuzil ilga'a lafil ibtida ba dama a ce zanantu zai ruka'in amma a iya cewa zaidun zanantu qa'imu ko at-talib zanantu najihun ko at-talibu najihun zanantu ko kamar baitin da suke kawowa wanda baiti ake kawowa a nan shahidi waye ya bi ibnu akilin sau da kafa tare da na haja ne ko ba haja ba haja ake cewa ko na haja na na fi kaifa kai da kake bin wannan ma ibn buna ana fadar mikewa sama can an so wanda wanda ya hau helikwamta shi ma da ya yi sama amma wanda ya hau jirgi sak wanda yake sama can ai shi ne ya yi sama sosai ko? wani baiti ake faɗa a nan alƙaunmu fi asari zanantu wa in yakun matar zanantu faƙar zajirtu wa haru shi ne baitin da malamai sai kyawawa ko alƙaunmu fi asari zanantu wa in yakun matar zanantu faƙar zajirtu wa haru me baitin yake faɗa shi mawaƙin yana cewa mutanen nan fa ba tunani ne da su ba ina zaton cewa za su za su biyo ni wai su faɗa da ni in ko haka ne ya faru to ai sun yi babban asara don na san gamawa zan yi da su shi yasa shi mai faɗa baitin yana faɗa ne da cika baki da cikakken ƙarfin rai cewa waɗannan da suka biyo shi su za su wahala ba shi da aka biyo ɗin ba har yana cewa ma ai shashinci ne ma zai sa su ce za su biyo shi din da ba ƙarfin su ɗaya ba da suka biyo shi su ne za su wahala ko alƙawmu fi asali zanantu wa in yaku ma kad zanantu fa kad zaturtu wa khabu eh mai kadar da zashi ya kawo baitin maye ko ba ma a sharhin ba ko amma adin matanin ko su waye ba su kadar da da ya? mala da ma'ai mala da ma'ai ya kawo wannan baitin alƙawun fi asali zanantu wa in ya kuma kan zanantu ka kan zato ku wa haru to a to wa fi ma yadhula ne mal farq bainahuma an faɗi farkin tsakanin su ko wa fi ma yadhula ne me suke shigarwa baiti ɗaya ne na alfiyar wanda yake faɗa inda suke shiga ɗin ko ina baitin yake wasu sabi ta'aliki wal ilga'i ma min qabli hab wal amra hab qad ulzima kaza ta'allam kaga duk fi'ilan babin nan sa iya gabuwa da ta'aliki sa iya gamuwa da ilga'i illa iyaka ilga'in a inda yake yiwuwa ko inda bai zo a farko ba ta'aliƙin kuma akwai inda yake lazimi ne ma walta zimi ta'aliƙa kabla nafi ma wa in wala la mibtida'in aw qasam kaza wal istifhamu zalahun hatam shine gurin a da suke shigarwa suna shigarwa duk fi'ilan babin nan amma banda habla ta'allan ko amma kowanne akwai inda yake shiga shi dai ilga'i a yana shiga ne ga abin da yake fi'ilin in ya zo a tsakiya ko ya zo a ƙarshe ko ko a wajen wuzin ilga'a lafin iftida to wurin ma ta ƙudu bil amsila wala ala bayanin da aka yi ai ya kunshi misalan ko sai tambaya ta hudu kenan uskurul mawari allati yajibu fiha ta'ali wa warih ma tazkuru bi amsalatin min insha'ika shine inda aka kawo ko wal tazimi ta'alika qabla nafi ma wa in wala la mibtida'in aw qasan kaza wal istifham zalahun hatam guri nawa ne aka ce dole sai an yi ta'aliki wal tazmin ta'alika laula nafi ma waje na farko wa in waje na biyu wala na uku la mibtida'in na hudu aw qasam waje na biyar kaza wal istifham waje na shida zalahun hatam guri shida ne inda yake wajibi ne a ta'aliki a cikin wuraren nan guda shida guri nawa ne za mu iya samun misalinsa a ƙur'ani guri nawa ne za mu samu a ƙur'ani a cikin gurare shida ko duk guda shida akwai a ƙur'ani eh hasiban nasu ai istifhamin ya shigar wa hasiba ne ba ma'amulan hasiba din ba inda istifhamin ya zo bayan aminin kama a suratul kahfi ko summa ba'athnahum lina alama ayyul hizbaini ko kamar suratul kafi ka zo suratul maryam suratul dahi ka zo suratul anbiya'i shi ma akwai inda istifhamin ya zo ko ko kuwa ثم لنعن أعلم بالذين هم أولى بها صليا نمبر استفهامي ba istifani sun malanan zanna gaskiya ne an yi ta'alikin naza amma dai naza ba suna cikin wannan babu bane da suratul jinni ka tafi kullum na dare a karibu amma ya tsalo da horar biya a madafin haka yake a a take kulli na dare a ba haka wane kulli na dare a kare mu an ya tsalo da horar biya a mada a suratul an biya shi ya a ya take wa ina dare وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قال أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سماء وإن دري أقريب نم بعيد ما توعدون كاga استفهامي yayi ta'aliki ba ce a gariban ba garibin din labarin mubtada ne ma tu'adun ma din shine mubtada garibin din labarin ya gabata saboda ya zo tare da istifhami shi yasa wajibi ne ya gabata da idan labari ya zo da istifhami dole ya gabata wannan istifhami kuma ya hana ita a dare ke nasara na gaban safa akwai wata adari din ko a gaban inda wai almajara min alqawli wa alma taktumun wa ina dari ko lallahu fitnatun lakum wa mata'un ila shi ko me ta'aliki menene yana cikin wa'annan da aka faɗa? ya abin yake to a nan ya za a yi tarihin wa ina dare la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ilahin qur rabbi hukum bil haqq wata kira ake bi qur rabbi ko kala wanne ne to na fi ake bi qur rabbi hukum bil haqq وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون can ya za a yi tarihinsa to muna cikin bayani akan menene wuraren da ake ta'aliki ko an kawo istifani sai ne wurare shida ne ko an faɗa balta zini ta'alika kamla na fi ma ma in ta zo nafiya akwai misalin wannan a ƙur'ani kamar misali zanantu ma ya ji uddalif zanantu ma ya ji uddalif ko zanantu ma ja addalif ko ma ce na fiya to akwai irinsa a ƙurani wa hasibu alla takuna ko alla takunu wata kira ake bi alla taku alla takuna fitnatu idan lalai sau aka ce ka fassara wannan aya aka ce ka fassara bisa kira'ar la takuna ya za ka fassara in kuma aka ce ka fassara akan kira Allah ta kunu Allah ta kunu fitnatun ya za ka fassara ba wannan aka tambaya ba ya za ka fassara ya rike za ka ba da tafsiri ne bana ko kana yi damar mako wasibu Allah ta kunu fitnatun ya fassara wasibu Allah ta kuna fitnatun ya fassara in an ce Allah ta kunu mafafaci amma dai tambayar ba akan wannan ba kun an zo fassarawar akan cewa an din muhaffafa ce ya za a yi eh don Allah ta kuna nefa ya za a fassara kenan ba fassara kawai ko duk fassara ɗaya ce ai fassara daban wannan Allah ta kunu anna ce aka yi tafifin ta ko shi yasa akwai sunanta wanda yake lameru sha'an shi yasa anan ya ya dace ka fassara in kuma Allah ta kuna kama an ce wa hasibu adama كون الفتنة كو وحسبوا عدم حصول الفتنة نعم wanda dai ta kuno a nan a kowace ƙira'a muka ne kana ce wadda take ta amma yawa fitnatun ɗin fa'ilinsa ne amma dai fassara tana bambanta don Allah in an dauki an din muhaffafa kaga abin ya fi umumi ɗauka suke cewa a kowane hali bayan da abin da suke jawo wata rigin wannan ya sa gaba ɗaya suka koma makafi ba sa hangen wani abu suka koma kuramu duk maganar da ake ba sauraro suke ba saboda ɗauka suke cewa a kowane hali ba wani abu ba wani abu da zai abu gare su a wasu Allah ta kodafa me bambanci da wancan a kuma nan cewa aka yi a samu lalle za a iya za a samu bambanci eh la tana nan kowace kira kowanne aka ɗauka la ɗinnan tana nan a matsayin ta cewa nafiya ce idan an ɗauka annace aka yi tafifinta to odun ya fi ƙarfafa magana cewa duk abin da ake ciki bayan da za a su gamu da wata rigima duk abin da suka yi ba wata rigima da za ka zai amma an wasu Allah ta kuna suna ɗaukan ba wata rigima ba magana cewa ko a kowane hali tunda wannan kawo kowane halin dan a dubo lamiru sha'an ɗin da aka shafi wanda shine sunan anna a kira'ar Allah ta kunu an fahimta lamiru sha'an ɗin nan da yake an shafe shi dole a wajen fassarar a ringa dubo shi amma kaga idan Allah ta kuna ne kawai sun ɗauka ba wata rigima da za ta auku kawai wa hasibu adama kaunil fitnati amma wannan wa hasibu annahu ala kulli hali la takunu fitna wanda shine an fito da lamiru sha'ani din yawa bigen da abu yake tunda daman shine ma'anar lamiru sha'ani ko cewa diyen da abu yake ga amsa daga baya ko to a ina muke ana cikin dai wannan maganar ko ai ba kai karshe ba ko ai ba kai wannan din ba ko ana tambaya akan cewa wayannan guraren guda nawa ne suka zuwa qur'ani ko wata zini ta'alika qabla nafi ma wa in walala mubtida'in aw qasam kaza wa istifham istifhami dai gashi an samu ko an sami istifhami to bayan istifhami fa na mu ibtida'i akwai a qur'ani zanantu la dalibu mustahidu la dalibu mustahidu ko zanantu la ibrahimu musafiru lamun ibtida'i yana sa dole a yi ta'aliki to irin wai akwai a ƙur'ani ko a bari kun ya sun an koma sai a koma a kan wannan kowa a je a duba a sake bin ƙur'anin a bibiya a ga wuraren da suka zo ko? Allah ya fahimtar da mu a kowace dai shi na hau muhimmin abu yana da muhimmanci musamman kuma abuta qur'ani a ringa mai da shi ga qur'ani dama asalinsa daga qur'ani ne yau wannan shi zai bada cikakkiyar fahimta a cikin shi na hau kuma zai ƙara zai sa a ƙara gane ma'anonin da qur'anin yake fito da su ga akwai tambaya ne na eh in ra'aita koma araba ina linuriyahu min ayatina nan ra'a ce wadda asalinta take nasabtar makulai biyu ka fahimta shi yasa da aka mai da ya wadda asalinta take nasabtar makuli daya saboda dan mu nuna masa ya gani dan ya gani dan a ganar da shi shi yasa anan ta nasabci mafulai biyu na farko shine hu na biyin ayatina wanda aka kara wa min yawa saboda a nuna cewa ba fa dukkan ayoyi aka nuna masa ba kaga suratu nazmi an faɗa cewa waɗanda ya gani manya ne wanda suka fi girma la qadara amin ayati rabbihil kubra yawa ba wai dukkan ayoyi aka tsaya nuna masa ba amma dai manyan ayoyi an nuna masa liluriyahu min ayatina wasu na ganin ma shi min ayatina din ba shine maf'uli na biyu ba maf'uli na biyan shi min ayatina ya rataye da shi ne liluriyahu min ayatina al-izama ko liluriyahu al-izama min ayatina yawa ka fahimta yawa to shine abin da yake wajen to akwai mai tambaya cewa yadda mai iziya ya faɗa wala ya karu sa'imul mutu ɗabu'u da azimatin au gairiha wa in halafa alaihi littalaqi salati aw al-idqi illa yakuna ahada walidayhi aw shayhahu fa nawqihu idza kana zalika ala wajhi ra'afati li idamati sawmi a sawmi cewa mai azumi na nafila ba daidai ba ne ya karya azuminsa ko da magiya aka yi masa kamar dan Allah abincin nan da ne na liyafan nan in baka ci ba ba zan ji daɗi ba dan Allah ka kyale azumin ka ci ko da rama azumin ne aika yi to kai ya karya azumin in ya karya ba wai kawai ramuwa azumin ta hau kansa ba ya yi ma ba daidai ba ko da ya rama azumin bai toshe kafar da ya bude da karya azumin ba ballantana inda damun ma ba a yi masa magiyar ba gani ya yi wajen in shi bai ci abinci ba kamar za a kyare shi to duk da haka dai kai ya ce zai karya azumin shine augairi haka wa in halafa alaihi bi talaqi salat koda shi wanda ya liyafar ya rantse masa cewa ai wallahi abincin nan in baka ci ba shi wanda ya abincin matarsa ta saku take uku to kai ya ci abincin in ya so ya kyale matar wancan ta saku take uku shine abin da ake nufi da wannan awul irki ko yace masalan in bai ci abincin ba duk bayansa ma sun zamo 'ya'ya to ya kyale bayan su zamo 'ya'ya a da a rayuwa akan samu wanda gaba ɗaya rayuwarsa ta dogara ga bayan ne nasa ma'ana bayan nasa ne suke aiki suke kawo abin da yake ci shi kansa yake ci da su to duk dai wannan ba hujja ba ce ta a ce ya kare azumin don ka bayan nan su yanto don kada rayuwar shi wannan ta shiga wani hali ya kyale bayan nasa su yanto in ya so rayuwar tasa na ta shiga wani hali ba shi ya jawo ba illa ya kuna a hada walidai sai inda ya zamo wanda ya nemi ya karya azumin ɗaya ne daga mahaifansa mahaifinsa ne ko mahaifiyarsa wani azumin nan da kake da allah a ajiye a daina to wannan sai ya ajiye azumi au shehahu ko zama shehinsa ne na tarbiyya to shi ma sai ya bi shi fa inna hu yufi'uhu wannan zai sa ya bi mahaifin ko mahaifiyar ko shehin idza kana ala wajhi ra'afati in ya zama su wannan neman da suka yi na ya ajiye azumin dan suna tausaya masa ne ne idan mata sobi dan ya zama koyaushe na azumi wannan ita ce a takaice ma'anar wajen sai kuma tambaya ta biyu ko nasulun ra'an tarra'u min darrin atan idza zahaba bi ummi hali tar'a aw idza mata tahillu lahmuha aw yahar cewa yar tinkiya ko yar akuya ko dan tinkiya ko dan akuya da ya zamo shi shan nonon jaka yake idan matsalan an tafi da uwar dan ta kiwo shi yana gida sai zama yana shan nonon jaka ko ko a'a ma ita uwar mutuwa ta to yanzu wannan ɗan da ya sha nonon jaka za a ce namansa halal ne ko haram wajen malikawa suka ce wannan shan nonon jaka bai haramta a ci namansa ba namansa yana nan a matsayin halal za a ci amma abin da yake akwai da aka ce kashi ko fitsari na duk wata dabba da aka halatta jin namanta ɗahiri ne to shi yanzu tun da yana shan nonon jaka kashin da fitsarin sun zamo ne dasa amma dai nama yana nan a matsayin ɗahiri haka ma kaza da take cin najasa ita ma wanta ɗahiri ne a iya amfani da shi balle 'ya'yan da ta kyankyashe daga wannan kwan su ma kana ma a ce su ma ɗahirai ne a iya cin nama amma dai abinda cin najasar ya hukunta shi ne da kashinta da fitsarinta ya zamo najasa saɓanin inda ba ta cin najasa wanda aka ce da kashinta da fitsarinta duk dahirai ne da wannan kenan Allah ya gane da mu a wannan daban yauwa matukar da an fuskanci inda alƙibla take inda ka'abar take a wannan ba shi aka yi hani daga gare shi ba matukar da ya sadu da ƙasa amma ita kanta ka'abar a hau samanta a yi don an tambaya wanda ya hau kan ka'abar to wane ina kake hange kake sallah ka'abar da take kasan sa yake hange ana ka'abar da take kasan ba ita ce a gabansa ba wani abu ne a gabansa yanzu ka'aba kam shi ba ta gabansa amma wanda yake kan bene ko hawa ɗari ne ta yi in ka'abar tana kasa da shi zai hange ta daga hawa ɗarin kaga ya hange ta kenan yauwa shi yasa wannan ba shi ne ake nufi a nan ba to alhamdulillah allah ganar da mu allah ba mu fahimta Allah ya saka wa masu littattafan Allah ya saka wa malamanmu da alheri alhamdulillah karanta fatiha daya salatul fatih uku a dukkan abin da ke damun musulmi Allah ya maganta su sa lafiya Allah ya ba su lafiya da gabata Allah ya zubar su Allah ya inganta mana damuna Allah ya sa ta kai a amfana da abin da aka noma cikakken amfani Allah ya gyara mana dukkan lamuran Allah ya gyara mana nomanmu Allah ya gyara mana kasuwancinmu Allah ya gyara mana dukkan sana'o'in dukkan musulmin da yake cikin wani hali Allah ya fidda shi daga halin jama'a da aka sace da sauransu Allah ya kubutar da su Allah ya kubutar da su Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya sanya kasar mu ta zama cikin kwanciyar hankali Allah ya dawo mana da ni'imomi Allah ya mana ilhamar yadda za mu tuba ya zama dawo da ni'imomin ya gaggauta gare mu barka nan sallallahu